أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا الله وهو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sujjada yana cewa ya allahu ra- ya rahamanu sai kafin masu ce ah muhammadu yana hana mu bauta ma allah biyu gashi yana kiran allah biyu da allahu da rahamanu to kuma mu ba mu san wani rahamanu ba sai rahamanu da ya mama in ji su dalilin saukan wannan aya kenan to saboda haka Allah ya ce a ba haka bane kul ka gaya musu Ulula ku kira Allah ku ce ya Allahu Abdul Rahman ko kuma ku kira Rahman ku ce ya Rahman sammuhu bi ayyi mashi ku ambaci Allah da kowane suna auna du ko ku roƙe shi bayan da kulu ku yi da kiransa kuna ce ya Allahu ya Rahmanu ku yi haka ayyan madan kowanne ku kira cikin Allahu ko Rahmanu nan fa huwa hasanun abu ne mai kyau kuma ma falahul asma'u suna yana sun da suna ma kyawawa banda Allahu ar-Rahmanu yana da wadansu suna kyawawa kamar yadda zo cikin hadisi shi ne huwa Allahu lazi la ilaha illa huwa ar-rahmanu al-maliku al-qudusu to su wayannan ma sunansa ne bayan wanda kuka sani guda biyun to su yana da wasu sunaye ma wanda hadisi ya zo da su har fuska biyar saboda haka shi ne ku ce shi Allah inda za ta Allah yana da suna 99 ne wanda ya ƙididdige su dukansu to zai shiga aljanna zai shiga aljanna wanda ya kiyaye suna 99 ne a fuska ɗaya hadisi ke nan saboda haka kowanne wakiya daidai ne kuma ko ku ce Allahu arhamanu ko Allahu ko rahmanu to duk sunansa ne Allah ne suna 99 wani fadin ya ce Allah yana da sunaye har dubu ne wani fadin ya ce yana da suna 300 wani fadin ya ce Allah yana da suna dubu wani fadin ya ce dubu 100 da dubu sun adadin annabawa haka sunan Allah yake don kowane annabi yana samun ƙari daga wani sunan Allah shi kaɗai dinsa akwai kowane annabi an keɓance masa suna da yake amfani da shi to saboda haka in haka ne to annaba suna da yawa to amma in wanda aka ce marojiya da su ne su ne 99 wanda hadisi ya zo da su wanda haddace zai shiga jinna ko kuma wanda ko kuma wanda ya ƙiddige su Allah zai amsa masa addu'ansa ko kuma Allah wanda ya ƙiddige su su dinnan duk dai ambuzancen shiga aljanna ne a cikin suna 99 to wanda ya haddace ya faɗi biyu ina ce ya faɗi 97 kenan sauran da baka su ban sani ba to ku ayyan mata da kowanne ku kuka roƙa to su ne nan Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Qudusu As-Salamu babban sunansa shine Allahu shine mafi girma cikin sunayen Allah duka shine tara dukkan wayannan sunayen sun rabu a jikinsa ne da sifofin saboda haka shi Allahu ne shine alamu zati wato sunan da aka san Allah da shi Allahu amma kowane suna wani sifa ne na Allah amma in ka ce Allahu shi ɗaya ne Allah ba yarda a kira wani a ce Allahu babu amma kan ji wasu abdulrahman su ce rahmanu suna irinsu irinsu su abdullahi to amma sunan Allah abdullahi sai dai ka ce abdullahi sai dai ka ce Allahu amma ba za ka kira wanda shi ba sai Allah shi ne alamin zati da shi aka san Allah sauran sunan duka arhamanu shi ne mai yawan kyauta wanda ya game da musulmi da kafiri duk da kyautarsa arrahimu kuma wanda shi ne zai ji kan mumini a lahira almalik kuma shi ne wanda ya mallaki kowa mallakin kowa alkudusu matsarkaki assalamu mai aminci almuminu mai amintarwa almuhaiminu shi ne mai kiyayewa sunan allah muhaiminu wato suna ne sunan mai kiyayewa masanin abin da yake zuci yake kiyaye da shi shi ne almuhaiminu al'azizu mabuwayi ya fi ƙarfin kowa aljabbaru shi ma mai ƙarfi almutakabir mai girmama duk suka ne na ɗaukaka alhali kuma halicci albari'u mai suranta mutum a cikin uwansa mai halittar mutum a cikin uwansa almusa wuri shi ne mai suranta mutum a yi zubinsa a cikin uwansa algafaru shi ne mai gafara alkaharu shi ne mai rinjaye yarin da ya kowa alwahabu mai kyauta shi ya bai kowa kowa kowa komai abin da ya suke so ya samu to Allah ya bashi arzaku shine mai azutta yawan azutawa alfatahu shine mai budin kofa na alheri alalimu masani da abin da aka yi alkabil wanda yake mai dambi shine wanda yake kamar yanzu yana ce ba arziki a Najeriya to abin da ya rike shi kenan shi ne kabilu yanzu dukkan najeriya tana hannunsa ne in ya damke shi ke sai kawai talauci don in ya damke ba za a yi ruwa ba ba za a duk hanya da ka sani ba zai samu ba albasiru shi ne mai shimfi da arziki allah ka shimfi da mana alhafilu shi ne mai ka da darajar mutum in mutum ya sabai sai ka da darajarsa alhafilu shi ne mai ɗaukar mutum idan mutum ya yi girman kai sai ya kanka da darajarsa idan mutum ya yi kankan da kai kuma Allah ka ɗauka ga darajarsa Allah ka ɗauka ga darajarsa almu'izu shi ne mai darajawa almuzillu shi ne ko mai walakantarwa a sami'u mai ji albasiru mai gani alhakamu mai hukunci al'adu mai adalci Allah biyu mai tausayi Allah biyu masanin abin da za a yi nan gaba, al'aziru mai girma, al'gafuru mai gafar ala gafarta mana, a shakuru abin godiya, al'aliyu maɗaukaki, alkabiru babba in an bari sunansa ko masai kasa, alhafizu mai kiyaye ba Allah kiyaye ne, almukitu mai ciyarwa, duk duniyar nan shi yake ciyar da ita. saboda shi ne sunan Allah mukitu ai aznu al-muqawitu wato to shi ne wanda yake halicci abinci ga jikukkuna da ruhi duniya da lahira abincin jiki shi ne abinci da abin sha abincin zuciya kwarai shi ne imani da shi da imani da asircewa da kuma ma'arifa ilimi na ma'arifa shi ke bayarwa shi ne muka almukitu ke to mene ajaliyu alhafi almajidu alhafizu alhasibu mayalwaci shi ne yake yalwata komai har kowa ya samu aljalilu madaukaki kuma shi yake ɗaukar komai alkarimu mai girma amma girman na mutunci aragibu mai kiyaye kowa almujibu mai amsa addu'an kowa alwasiu mai yalwata kowa alhakimu wanda yake gwani alwadudu wanda yake soyuwa a zuciyar bayansa almajidu mai ɗaukaka alba'isu wanda yake ta da mutane tashin kiyama ashahidu wanda yake halarta alhaku wanda yake gaskiya alwakilu wanda yake wakiltan kuma da kuma alkawiyu wanda yake mai ƙarfi almatin ma mai ƙarfi ne alwali alwali wanda yake jimintan kowa alhamidu abin godiya almusi wanda yake kididdige komai komai da ka gani inna Allah ne ya kididdige ki bayin abu ya hana mu almubazanci to ya shi zai almubazanci komai da ka gani na Allah a kididdige almubdiu wanda yake fara halitta almuidu wanda yake mayar da halitta a tashin kiyama almuhi mai rayawa almumitu mai matarwa alhayu mai rai na har abada alƙayyumu dawwamimmi alwajidu mai samarwa ga duk abin da ka samu almajidu mai taimako alwahidu guda ɗaya a samadu wanda yake abin nufi da bukata to sunayen wayannan sunan allah du suna fassaruwa amma banda allahu alƙadiru mai iko almuktadiru mai ikontarwa in ka yi wani abu to shi ya baka irikon da ka yi almukaddimu mai gabatarwa almuwakilu mai jinkitarwa al'awwalu na farko al'ahiru na ƙarshe al'zahiru na fili albadin na ɓoyi alwali mai taimako almuta'ali mai ɗaukaka albaru mai alheri autawabu mai kamantu ba Allah ka bi tubanmu almuntakin mai hukuma ga wanda ya same shi al'afu mai yafiya ga wanda ya tuba arahu mai jin kai shi yake tausayin kowa malikul mulki wanda ya malki mulki zuljalali daga mai ɗaukaka da girmama almuksidu mai adalci aljami'u mai tarowa alganiyu mawadaci almugni mai wadatarwa almalu mai hali ga wanda ya zo allaru mai sauka da cuta annabiyu mai umfani annuru wanda yake haske alhadi mai shirwa albadiyu mai fara abin da babu albaki mai wanzuwa komai zai kare ya bashi alwarisu wanda zai gaji duniya an rashidu shiyayye asaburu mai haƙuri to su ne sunan Allah 99 in ka roƙi Allah da shi zai baka in ka nemi gafara zai gafarta maka to mu je ba ji ba wala ta kada ta bayyana bi salatika da sallanka annabi wato a karatun sallah kada ka ɗauga muryanka da ƙarfi kafirai idan sun ji kana karatu da ƙarfi sai su zagi ƙur'ani su zagi allah su zagi wanda aka sauka masa to saboda haka lokacin da ƙur'ani yake sauka in za ana yin sallah lokacin abuwe ne a maka to annabin ya sallah da sahabbansa yakan ɗaga muryarsa da ƙur'ani ito idan kafirai suka ji sai su zagi alƙur'ani su zagi Allah su zagi wasu ma annabin da aka sauka masa sai na Allah ya ce to karka yaka kada ka ɗauka murya da kyau har a ji a nesa haka ya gama annabinsa wala ta halbisa kada ka bayyana sallanka wala ta halbiya kada ka ɓoye da ita har ya zama a karatunka ba a ji kada ka yaka wanda suke kusa da kai musulmai suna ji amma su kafin da jawo zagi ma Allah to kada ka ɗaga har abin ya kai gunsu kada ka jiyar da su to wata ga nemi sabilan hanya bai na zalika tsakanin haka tsakanin ɓoyewa da bayyanawa ka ɗauki hanya madaidaici na karatun ƙurani annabi sallallahu alaihi wasallama wannan aya da ta zo lokacin ana ɓoyewa amma ta lokacin da sayiduna umaru ya musulunta da sayiduna hamza suka musulunta to shi ne ya ce annabi ba mu kan gaskiya ne ya ce muna kan gaskiya ya ce to don me ake buya a fita to a nan ne aka fita makka ana zaga ta ana hailala sai kafirai sai kalo suke yi don sai da maru jarumi ne kuma Allah ya saka masa gwarzi ne haka kuma hamza wa kulli hamdu wa kulka ce alhamdulillah godiya tabbata ga Allah eh lam yakul lahu sharikun godiya tabbata ga Allah shi ne yabo da abu mai kyau wajibi ne a sifanta Allah da su godiya tabbata ga Allah wanda Allah zai wanda lam ya tafi bai biki waladar da ba Allah bai da da walam ya kulle shariku Allah bai da abokin gabayya abokin tarayya ga Allah fil mulki a cikin mulkinsa a cikin uluhiyan Allah Allah shi kaɗai ne baya da mai tare da shi cikin uluhiyarsa shi ne Allahun inda a ce yana da abokin tarayya ai da ba samu komai ba na talibai don inda in wani Allah ya yi sai wani Allah ya bata ba haka masu mulkin duniya suke ba shi ne ce lauka na fi halatu lalala fasadata a cikin sama da kasa da a ce da wani Allah ba da Allah to da sun ɓaci don sama da kasan in wani ya gyara wani sai bata kuma ya ce mata hasa lamin waladi wa ma kana ma'ahu min ilahin idan laza ba kullu ilahin bi ma halaka wala ala ba'dun ala ba'd Allah ya ce bai rigi da ba kuma ba wani Allah tare da shi shi ɗaya ne Allah idan da a ce alloli su yi biyu ai la zahaba kullu ilahin bima kowane Allah da ya tafi da abin da halitta kuma wala la balum araba da shashin allolin sun da wakan shashi da wani sai ya rinjayi ko sai ya kwace mulkin sa to Allah shi ɗaya ne bai da abokin tarayya a cikin uluhiyarsa walam yakul lahu waliyun Allah kuma bai da wani mai taimako wanda zai gajiya ya taimaka mishi mina zuli daga wulakanci wanda in walakanci zai same shi ya bukaci mai taimako Allah bayi da wannan ba wani mataimaki ga Allah wa kabbiru ka girmama Allah takbiran girmama ai azimu azamatan ka girmama Allah girmamawa
suratul qadimatiyyatu wa hayyatu wa qamsurat bismillahir rahmanir الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
ka girmama Allah girmamawa cikakke akan bai riki wata ba bai da abokin tarayya kowane abu wanda bai dace da shi ba to babu shi jeranta alhamdulillah ya faɗa don nuni ne gan shi Allah shi ne ya cancanci dukkan godiya alhamdulillah mun gode maka Allah don cikan zatinsa da kaɗaitarsa cikin sifansa shi kaɗai ne za a ce masa alhamdu an rawaito imam muhammadu ya rawaito a cikin musnad nasa da mu'azin juhani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zamo yana ce yace ayar daukaka ita ne alhamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyun min az-zulli wa kabbir takbira to wannan ita ce aya na daukaka wallafan wannan tafsiri yace wannan shine karshen abinda na cika tafsirin alkur'ani mai girma wanda a shehul imamul alalim alimul alamatul makib jalaluddin mahalli shafi wanda ya soma ya soma daga ƙasa ya zo nan ya zo suwatul kafi so sai Allah ya masa rasuwa to shi almajirinsa shi ne ya cika daga bakara zuwa nan to ya ce abinda na niyya na cikita wanda ya soma ya bari to na ci gama kuma ƙadafin tufi judi na gama dukkan kokari na a cikin wannan shirki ba zan su fikiri na kyautar da tunani na cikinsa cikin zaɓaɓɓun kalmomi wanda nake ganin su in allah ya da su isar da ji na kuma wallafa a cikin kwana arba'in ne wato watan a cikin adadin kwanan da alkawari ma annabi musa na sanya shi fadanci ne ga rabo babba na samun aljanna gare ni allah ce maka kuma shi a hakika na umfana ne daga wanda ya fara na farkon abunsa na kwaikwaya aya wanda take muta shabiha to a kansa na dogara to Allah kan mutumin da ya duba wannan tafsiri da idon adalci ko kafa ya tsaya Allah halayen ya ga kurare ma ya tsaya a kai Allah ni ya nuna mini a kansa saboda haka da na gawa na ce hamidullah rabbi isa rani lima abdaitu ma ajri wa zurfi wa malli fil hadafa awrud da anhu wa malli bil qabuli wa law yanu na gode ma Allah ubangiji na tunda ya shirye da ni ga abin da na bayyana tare da gajiya na da raunina wa zai samun min ya nuna min kuskure na sai in koma gare shi wa zai kuma karɓa duk abin da zai iya karɓa ko da harafi ya yi da ce na yi ƙoƙari to haza wani walau kaddu da ya zamo da ɗai fi jirgi cikin ƙarfi na an ata a ranar bijirar da haza zalin gaka ba li ilmi don sani na bil'aizin da gajiya an ilhalu da kusa ba haza malika cikin wannan mashiga amma babu ya Allah an yamfa bihi ya umfanar da shi wannan jam'an umfani mai yawa wayabta ya buɗe kuluban zukata gulfan kullalle kuma da idan duna makafi da kunnuwa kuma kurame waka'anni kamar ni bimani ta da ya ce kamar da wanda ya saba duban mu dan walatu alhamdulillah nan sai mu koma to shi ke mu shiga za mu shiga sifili na uku kenan بسم الله الرحمن الرحيم suratul kafi makki eh manji ba na oho suratul kafi makiyatun makiya ne ila sai dai wasu bin nafsaka al'ata aya ayoyinta guda ɗari ne da goma ko kuma ɗari da aya goma sha biyar suratul kafi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لتجزى به لتجزى باسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله godiya tabbata ga Allah huwal wasu shine sifa mai kyau na Allah ne bil jamili a sabitu matabbaci shine kadai Allah ake sifansa ake gode masa da sifofin sifa lillahi na Allah ne wahalin muradi ko abin nufi da wannan al'ilamu a sanan ne bi zalika da haka a san godiya ya tabbata ga Allah Allah sanarwa don me ko don a yi imani da shi ne ko kuma domin a yabe shi din to amma ko kuma dukan su biyu a yabe shi ko a gode masa a yabe shi to ihtimalatun daukaka har guda uku ne amma mai amfanin su shine a gode masa a kuma yabe shi allazi wanda zai saukar da alkitaba littafi al'abdi kan bawansa muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallam ya yallahu bai sanya ma littafin yi wajen karkata ba iktila babu sabaninsa babu ko na tawakuli tanakuli wato magana ya kunce magana wal jumlatu min halin kitabi babu tanaguli babu warwara babu karkata littafi ne kariman miƙeƙe mustaƙiman miƙeƙe haka Allah tabaraka ta'ala ya saukar da shi ta'liqu hukmi musbil mushriki yuzalu bil bil aliyati kana kaman yace godiya ya tabbata ga Allah domin saukar da littafi an saukar da littafin nan dalili na godi wato saukar da littafin nan dalili na godiyan Allah don shi ne mafificin nima duka wanda aka samu duniya da lahira shi littafin domin da shi ne ake samu rabon duniya da rabon lahira kuma da shi ne ake gyara duniya da lahira don ya ce wa an zana alaikar kitaba tibiyanan likul shay mun sauka maka littafi don bayani na kowane abu musaka liyuzuwa don annabi ya yi gargadi ya kortoratar da kafirai da albasan azaba shadidan mai tsanani min ladinu da gusa a ji tsoron azaban Allah yawa littafi ne mai kike mutadilan ƙa'ima littafin yana tsaye da abin da yake gyaruwan sha'anin duniyanmu da lahirarmu shi mai kuma littafin yana gyara mai karanta shi a duniyansa da lahirarsa min haska kuma inda wushi shi idan kana karanta shi to zai ɗebe maka kewa a kabari kuma zai karɓa maka tambayar nakiri da munkari zai zama maka haske shi littafin a kan sirari kuma har yau in an saka sikeli in an auna shi littafin in kana karanta shi zai nauyaya maka kuma in ka tafi lahira za ka hau daraja maɗaukakiya a cikin aljanna to wannan littafi yana da ne wa hadha lil amili wannan abin da muka faɗa wanda ya aiki da shi yake tsaye kan aiki da shi zai zama hujja gare shi na tsiraran tashi kiyama saboda haka littafi ne mai jeke mu je wai bashir al-mu'mina kuma ayi al-bashir wa mu'minai allazina wayanda yamaluna salihati suka yi aikin kirki a musu al-bashir bi anna lahum ajran hasan cewa suna da lada mai kyau mu'minai to su a ce musu suna da lada kyakkyawa a lahira shine aljanna suna da lada babba mai kyawu maki shine za su zauna cikin aljanna fihi cikin aljanna abadan har abada in sun shiga ba za su fita ba Allah ka samu shiga aljanna wanzuran da zina ya tsawa ma wayanda kalu suka ce ita haka lahu Allah ya riƙe wa lalata su kuma littafin yana musu zawa malam bihi min ilmi ba malam bi ba su da min ilmin sani bihi da wannan wannan fadi wanda ya ce Allah ya da bai da hujja wala da bayan ko iyayensu da suka so mu fadin wannan suka kwaikwaye su su ma ba su da hujja wannan abu kalimatan kalma ne kaburar ta girmama ta rudu tana fita min abuwahi daga bakinsu kalimatan tamyizun mufassasun tamyizi ne fasaha ga lamiri wanda yake mafami wal masu su bizami makalatun wannan fadi nasu suna cewa Allah na da sun faɗi babban kalma wanda ba za su iya inganta bai su ba za su iya faɗa ba da amsa ba in ya kuluna ba su fadin komai wannan abu da suka ce allah lalla ba su fadi ila kaziban sai karya wannan fadin karya ne suka yi allah ba ya da to annabi hala allaka shin kai baki inda ka kashe namsa kanka ne ala asiru kan gurbin kafirai bayan sun juya sun ki za ka kaskanka ne ila yumi in ba su imani ba bi hazal hadisi da wannan qur'ani a saban don bakin ciki zaka shake kan zaka shake fushi ka kaskanka ne ma'ana karka yaka don kana so su yi imani su kuma sun ji to za ka kaskanka ne ba za ka kaskanka ba dama kai abin da Allah ya ce maka kai wa'azi amma karbin yana da gun Allah in ba su karba ba to Allah ne bai nufe su da arziki ba tsiyansu ta riga arzikinsu to saboda kada ka damu balle kunta ta maranka balle harkar mutu ne inna mu ne jahannama muka sanya ma'alar al'abin da ke kan bayan ƙasa min alhawa na mutane da baudobi da tsire-tsire da itatuwa wanda ba ta da tsiro da itace walan har da koramai wagai zaka da wani wani da duwatsu duk abin da ka gani to mu ne muka sanya wayannan abu a bayan ƙasa don menene Allah ce zinatan la ado ne gare ta duk kowane da ka gani da shi mutum din da dabban da itin da tsira da tsirtsirin da rafukan da suka yi gudu to ado ne makasan abinda Allah ya yi kaso gari to don me aka yi mata ado dina ruwan don mu jarabi mutane ayyuhun waye nasu a hasan ne fi kyautata madan aiki don muga mutumin da zai kirki da wanda zai yi mummunan aiki amma mu ba wani abu ne da ya kare mu ba ko kuma rashinsa ba wani abu ne da zai rage mu ban jana وإن قال سائل ما عليها سبيلا جرا
wa ina mu la ja'iluna da mu sanya maliha abin da yake kan bayan kasar nan bayan ka gansu an yi mata ado cer da tsirtsire ko da ya tatuwa da koguna ruwa na gudu to za mu sanya ta sa'idan ƙasa fatattin da kata juruzan wanda yake bushashe babu iri babu babu sai wata za a ganta ba su da tsiro ko ɗaya la haula wala quwwata illa billah ba ta tsira ga ta ta bushe kuma babu adon da kake gani a bayan in ka dubi wani ice mai ganye babu shi in ka dubi kogi mai gudu babu shi in ka dubi dabbobi masu tafiya babu su balle kai dan adam to shi yasa muka yi wannan amma ba don wani abu ba ne أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا amma zuta ko ka yi zato an asabar kafi samarin nan na ku suka shiga kogo cikin dutse warakimi da allon da aka rubuta na tarihinsu shi ne allon maktubu fiye an rubuta sunayensu da dangin danginsu kana zaton wannan min aya kanu ya zamo ajaban abin mamaki ne min ayatin daga ayoyinmu ai ba abin mamaki ba don sun mutu sun shekara ɗari uku ba su ruwa ba shi ne ai ba abin mamaki ba ne an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kissansu kamar yadda muka karanta jiya ko shekarar jiya to an fi tambaye shi kissansu ya ce zai faɗa wahayi ya yi jinkiri na kwana arba'in daga baya zo ya faɗa to kana zaton wannan ne ba abin mamaki a cikin ikon Allah to ba abin mamaki ba ne kanu a jaban kaza su ne kawai abin mamaki duna ba gida ban da sauran ayoyin ai kowanne ayan Allah ai yana da abin mamaki sai dai ga wanda bai da lura laisar amur ka zalika sha'anin ba aka yi ba su wane ne su ashabul kafin nan muje إذ ولدت إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
iz yayin da awal bidatu samari suka taro ilal kafi zuwa ga kogo jam'u fatar wa huwa shabu kafi shine samari cikakke sai suka shiga kogo haifina suna tsoro min malikin daga sarkinsu suna da sarki tsoronsa tsoron sharrinsu da zai raba su da bautan Allah shi ne su- suka wato tsoron sharrin da zai ba tsoronsa ba fakalu suka ce rabana ubangijinmu suka shiga kogo atina ka ba mu min ladunka daga gunka rahamatan rahama ka tausaya mana wayi lana ka shirya mana min amrina daga al'amarinmu rashidan shirya hidayatin shirya to wayannan samari su ne ashabul kafi wato bayan annabi isa ne bayan suna bu- mutanen annabi isa bayan annabi isa an samu bu- masu bauta an samu kuma wanda suka kafirce to a ciki akwai sarkin wannan mutane ana ce masa da kayanunsu da mutanen suka lalace suka bar bautan Allah suna bautan gumaka a cikin mutanen kuma akwai wanda suka san Allah daidai so suka zama suna bautan gunki suna yanka don gunki da sauransu to shi sarkin yana ran gadi sai ya je ainihin garin da wayannan yara suke su kuma samarin a wani ya fari ya ce su takwas ne lokacin da ya tafi garin to shi kenan saboda an yawaita kurakure da bantan gumaka an yanka ba don Allah ba kuma da mutane suna kan addinin annabi musul isa ne suna bautan Allah shi kadai to sarkin rom ya zamo ana ce masa da yanusu shi ke hausa suke ta kayanusu ko da kayanusu musa to shi kenan ita kuma garin ana ce mata afsusu daidai rangadi a garin amma laraba suna ce magarin ɗarsusu to da ya garin ran gadi duk masu imani sai suka buya dai sa a yanka su don yana aika fadawansa suna bincike mai imani a kawo su bunsa sai ya umarne su da bautan gunki idan sun ki suka saba masa sai ya kashe su to lokacin da wannan al'amari ya girmama a wajen wa'inan samari sai suka ga wannan suka yi bakin ciki bakin ciki mai tsanani sun zama kuma daga manyan 'ya'yan rumawa ne su samari su takwas to su suna kan addinin addinin annabi isa ba su bari ba sai suka ga ana tonowa mutane masu wanda suka yi addini ana musu azaba a kasu to sai aka bai sarki labari da wayannan samari suna bauta ma Allah sai aika aka kakkira su suka zo gabansa suna kuka sai ya ce me ya hana muku ku yanka magumakana ku sanya mutanenku kanku kamar mutanen gari cikin bautan gungi ya ce to ku na ganku yara ne kyawa ku zaɓa ko ku zamo kan addininmu ko kuma mu kashe ku babba daga cinsu sai ya ce ai mu muna da allan da muke bauta masa wanda yake shi ne allan da ya mallaki cike da ƙasa da sama da ƙasai ba za mu bauta mu wani ba in ba shi ba har abada sai dai sai ka aikata abin da duk ka so amma ba za mu bar allanmu ba to shi kenan sai ya gaya musu sai sarki ya yi umarni a tuɓe tufafinsu da adonsu wanda ta suke da shi dama sun zo sun sa hannunsu munduwa sun ɗamara sun yi ɗamara a cikinsu ya gansu samari ne kyawawa masu ranin kyau sai ya ce to zan saurara muku amma zan muku hukuma ba abin da zai hana ni sai dai abin da ya sanar ku yara ne ba ku da hankali dan bar ku zan bar ku ku yi shawara ba ni son kashe yara kyawawa kamar ku na sanya muku lokaci da za dan dawo idan na dawo in ba ku bauta ma gunki ba zan yayyanka ku shi kenan sai sun ga ku koma zuwa don ku koma zuwa ga hankulanku amma zan tafi saboda wata bukata na bukatuna to sai suka ji tsoro in ya dawo daga tafiyarsa zai musu hukuma ko ya kasu to sai suka yi shawara tsakaninsu suka daidaita akan kowa ya ɗauki guzuri a gidan ubansa ya yi sadaka da rabi ya rike rabi wanda zai ci to sai suka aikata haka sai suka zo suka zo suka zo jikin wani dutse kusa da garin nasu ana ce masa yanjalusu to a cikin wannan dutsen akwai kogo shi gina to suna tafiya sai karensu sai ya bi su suka kore shi ya dawo suka kore shi ya dawo sai ya ce kalko sai karen ya buɗe baki ya ce ni ina son masoran Allah saboda ku je ku yi bacci zan yi gadin ku shi kenan sai ya bi su sai suka kogo suka shiga kogo suka zauna cikin kogo ba su da aikin yi sai sallah sai azumi sai tasbihi sai tamidi suka sanya kudinsu nan a hannun mutum da ya nasu ana ce tilmiha suna zuwa ya je ganje gari ya so abinci ya kawo musu amma amma yana binciken labari to ranar da ya zama sai ya ce musu sarki ya dawo daga yanusu daga tafiyarsa to shi tilmiyan a ranar ran da ya dawo din shi yana cikin gari ya je sai musu abinci sai ya ba su labari to shi kenan to shi kenan sai suka firgita suka tsoronsa suka roƙi Allah suna ta gangar da kai ga Allah akan Allah ya daga musu sharrin wannan sarki wannan da la'asar kenan to a wannan lokacin ne sai shi tilmihan ya ce musu yan wana ku ci ku dogara da Allah ku ci abinci ku dogara da Allah to sai suka ci suka zauna suna tari suna kuma nasiya tsakaninsu tsakanin haka sai Allah ya jefa musu bacci a cikin kogon shi kenan kuma ya jefa kuma baccin ma makaren nasu karen yana bakin kofan kogon ya shimfiɗa hannunsa to sarki kuma sai ya nemi labarin wainan samarin to sai aka ba shi labari gun da suke kuma ya ɗaimaukacin abin da zai da su sai Allah ya jefa a zuciyarsa ya ce to tun da yake sun zaɓa makansu haka ya aza suna da rai ne ku je ku toshe kogon yunwa kashe su mugu to sarki ya yi niyya da toshe kogon waje halakar da su ne a kan su mutu da yunwa ko kishi ya zama kogon nasu shi ne ajalinsu kabarinsu yana zaton a farke su su kuma ba farke su kuma lokacin sun mutu ma to shi kenan to da allah kabiransu to a cikin mutanen sarkin akwai mutane biyu masu imani a boye to su ne suka rubuta tarihin zuwan wannan samarin a kogon a jikin allo shi ne suka jingina a gun to hasarkin ya mutu ana da ananan kuma allah mai iko sai aka yi sarki mai adalci mai musulunci shi kenan to shi kuma a zamanin sai mutane suna jayayya wai za in ba za a yi tashi kiyama ba ko an mutu to yana rogon Allah ka nuna mana alaman za ka iya tashin kiyama Allah to shi ne Allah da ikonsa sai wani wanda zai yi gini sai ya je ya samu bakin kogon da to sai ya faffasa ya zo ya gini ya gini sai aka ga ko- bakin kogon sai aka ci aka- sai sai aka je to a wannan lokacin kuma Allah da ikonsa sai ya tayar da su su lokacin kuma an shiga har ɗari uku to shi kenan da suka tashi da suka tashi shi ne suka haiki mutum daya da kudinsu ya je ya saya musu abinci da ya je ya ga garin ma ya canja ko ma ya canja to aka aka kama shi a kai cikin sarki to sai ya ba da labarin sai aka ga labarin dogon labari ne sai ya sa a bi su idan aka bi su ya je ya samu yan uwansa to shi kenan sai sai aka bi shi ya zo kogon da ya samu yan uwansa ya shiga ya shiga ga musu shikenan sai sai Allah ya sake daukar ransu sai suka mutu to shikenan shi su mu'minan suka aika masarki ya zo ya ga abin da yake abin mamaki to mene فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
falaramna sai muka saka ala'asanin kan kulluwansu wato muka matar da su kuma muka sa musu bacci suka mutu tilka bi a cikin kogo sinina shekara adadin masu kidaya suka yi dogon shekaru mene ثم بعثناهم إلى ربعك من بين أحسن ما لبثوا أبدا sun ba su na musamman muka tayar da su bayan sun shekaru da yawa lalama don mu sanar da mutane ayyul zuwani wani jama'a biyu ne masu jayayyar nan da masu cewa za a yi tashin kiyama da masu cewa ba za a yi ba to wanne ne a sai bikin dige lima da bisu ga abinda suka zauna a madan fage نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا بنو بربهم وزدناهم هدى
nanu mu ne na kusa muke labarin fagen zamansu a hasa muka suke diddigewa liman labisu ga abin da suka zauna a kogon nasu mu muka diddige a madan fage wato mu muka fi sanin fagen zaman zaman da suka yi a cikin kogon kuma ba su rube ba na nuna na kusum ke ba da labari a leka kanka annabi na ba hun labarinsu bilhaki da gaskiya abinda ya fi na gaskiya muna gaya maka inna musu fitiyatun samari ne amanu bi rabbi suka yi mai da ubangiji wazin nan muka kara musu hudan shiriya sun yi imani da allah sai muka kara musu kuma shiriya shi ne imanin da Allah wanda suka yi jayayya da sarki muka kawo musu shirya kuma suka fita cikin jama'a suna bautan Allah
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها وقد قلنا إذا شططا
warabanna muka daure alaƙo bilubin kan zuciyarsu muka ƙarfafa ta a kan faɗin gaskiya iska mu lokacin da suka tsaya gaban sarkinsu da kayanunsu ya umarne su sujada ga gumaka suka ce shirki wanda har ya ce ya ji tausayinsu in ya dawo in ba su yi ya ba su shawara in ya dawo in ba su in ba su yi ba to zai halaka su fagalu suka ce rabba na ubangijin mu mu rabbu na ubangijin mu rabbu samawati wal ubangijin sama da kasa lannan uwa ba za mu kira ilahan ubangiji min duni kuma bayansa ba za mu kira wani mu ce masa Allah ba ai da farkonna mun faɗi da in mun yi haka mun faɗi shagalan kauciya ai mun kauce ai kaular tashi mun kawo faɗi wanda yake kaucacce in dai muka ce Allah yana da wani ba to mu suka ce mun mun yi faɗi kaucacce Mhm.
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فظنت له ممن افتري على الله كذبا
haula'i wayannan mutanenmu ne kawuna mutanenmu ne ga su sun bar Allah suna bautan gunki ita su sun rikimin duniyi koma bayan Allah alihatan alloli laula ayatuna ne me yana su kawo musu da sulbi sultani da hujja bayanin bayanne su kawo musu wata hujja a zahiri cewa za a bauta ma wani ba Allah ba amma ga su mutanen mu sun bar Allah ma'ana sun koma kafirci mu kuma ba za mu yi haka ba Mhm. Kuma, kamar zamuwa ya fi zalunci ai babu mutum ɗaya da ya fi zalunci limaninka ya kaman wanda ya kaga ka ziban kariya Allah ya ga Allah wanda ya san Allah ya danganta masa abokin tarayya ai ba wanda ya fi wannan ba ba wanda ya fi wannan ya fi wannan ƙarya ƙala babin jidiyati to shashin samarin suka faɗa lokacin da suke shawara lokacin da za su zai su ga dutsen nan shi ne mai ibu suka ce wayannan mutanenmu ne suka riki bautan wani ba Allah ba alhali da sun kawo musu hujja to ba su kawo ba waje ka kansu idan kun tubu daga cikinsu ko daga cikinsu wa ma ta buduna da abin da kuke bauta wa ma ya budu da abin da suke bauta kuka bacci illa la sai Allah to inda za ku yi haka ku rabu da garin ku rabu da bafin bautan garin sai ku je ku bauta ma Allah to in za ku yi haka faru ku ku taro inda ka fi zuwa ga kogo in mun je gun yanzu da ku rabu ku ubangijinku zai baza muku min rahmatu daga rahamansa wai hayi lakum zai shirya muku mirkab mirkab abinda za ku tausa min abin na sha'ani ku shi kenan sai suka barga suka tu suka bar mutane suka je suka shiga kogo Allah kuma sai ya sanya musu abin safe da yamma to mene
وترى الشمس إذا طلعت تزداد وعند غروبها تزيد وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا wata shamsa kana ganin rana iza dala har in ta bullo ta zawar sai ta kauce an kafin ga bakin kogonsu za ta nemi ta dama suna inuwa ranan ba ta kona su wai za ka raba in ta fadi kuma ta zulum sai ta basu za ta shi mai ta hannun hagu ta rukunta basu wata jawazu an ta ketare ta basu fala yusibu mulbattata tusibu mulbattata rana bai samun su a yanke in ta bullo ta basu ta dama in ta da ta fari ta basu ta hannu hagu wawan husufi hufari wajen suna cikin kafa min na kogon mutaci wasu mai yalwa min alkatu da gogo yanalu murihu iska yana samun su da iska da sanyi safiya yana samun su to zalika wancananka min ayati la ayoyin Allah ne daga ayoyin Allah ne alaman ikon Allah ne man yahdillah wanda Allah ya shirye da su kaman wannan ay falan huwa al-mutin shine shirye Allah ka shirye da mu wa man yudli wanda Allah ya batar da shi falan ta ji da ba za ka samu waliyan masoyi murshidan mai shirwa gare shi in Allah ya bar da mutum ya bata in ya kuma shirar da shi ya shiru Allah ka shirar da mu wata saman kana zaton su kai abokin magana da ka gansu suna kwance sai kai zaton su a kazan a farki ciki mun tabi na kamar sun farka liyana yi nan don idan dunansu fatatu a buɗe take bacci suke amma idon su a buɗe wa wasu rukudun suna bacci jam'ura niyamu jam'ura gidan suna bacci wani galibin Allah ce muna juya su za ta yamaini hannun dama wa za ta cima da hannun hagu don kada ƙasa ta ci namansu suna baccin amma suna juya su buya juya dama su juya hagu wa kalbin karensu kuma basirin ya shimfida ya dai hannayensa bil wasidi a bakin kofa a bakin kokon kogon wa kanu idan galam in sun juya in galam sai juya shi ma ya mutu kuwa mizu kaman su ne fil nama bacci wala kaza ta baka Allah shi lawi da lata alayhim da ka leko kansu la walaitum da ka juya min gare su a guje wala mudita da an cika maka zuciya da ruban firgita minun gare su ta kunu misukun aini walamiha ruban ko ruba malahu bi rubi Allah ya hana su saboda ana firgita ba wanda zai shiga su Allah ce ya su yanka
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا
wakazalika haka kamar yadda muka faɗa ba na muka ta da su muka farkar da su daga baccinsu wanda yake baccin kuma mutuwa ne liyata za a don su tambayi junansu bai nan tsakaninsu su tambaya halinsu wa muddata dinsu da tsawon zamansu a nan ƙada ƙarin mihu wani mai faɗa daga cikin su zai ce kam labisu shin yanzu a nan ɗin nan kun zauna nawa ne shekara nawa ne ko kuma nawa ne ko kuka zauna kalu sun ka ce labin na mun zauna a nan a baccin nan yau ma ini au ba da yau ko rabin ini sun haza ini ɗaya suka yi ko kuma ma rabi ne liannan domin su da halin kafa sun shiga gogon inda biru isan lokacin ranar na biluwa abu su aka da ta da su inda gurubiya lokacin fadinta fasannu suka zato an laushi gurubu faduwar ranar da suka shiga ne alhali kuwa ba ka wani sun magalu sannan suka ce mutawakkifi na fi zalikar suka tsaye tsaya a kan shani a cikinsu suka ce rabukun ubangijinku Allah alamu shi ya san bima da biskin da zaman da hukuni amma yadda za ku yi faɓasu ku aika a hadakun ɗayanku shi ne tilmiha biwarkin ta wannan kudi naku azurfanku hazi ya je gari da wannan kudin naku yukalu ana ce mata yau ita ne ɗarsusu da larabci fal yanzu ya duba ayyuha wanne ne aska ya fi tsarkin dama abinci ya sayo mana abincin da ya fi halal ai adimatan adimatan adimatan madina ce abincin madinin nan ya saya mana wanda ya tsinci fal ya ci kuma ya kawo muku rizkin da arziki daga wannan zina azurfa naku arziki shi ne a kawo muku abinci amma wale ta da bai tafi da hankali ba wala yuzura da kada ya sanar da hagan kowa bikum da ku kada wani ya san ku inna su mutanen in ya saru alaikum in sun bayyana kanku to yanzu mukun za su jefe ku da dutse yaktulukun za su kasku rajim da jiba auyin ridukun ko kuma su mai da ku fi milatin cikin addininsu kaga in kun koma addininsu walantun ba za ku rabu ba izan yayin abadan har abada in kun koma ga addinin su na tsafi to ba za ku ba za ku yi riba ba za ku ciro ba
وكذلك هكذا أعصرنا muka قلوا da mutane alaihim kansu mutanensu suka zo suka same su da kuma sauran mumini wani alamu don su san annawa da alkawarin Allah haƙƙun gaskiya ne za a yi tashin kiyama bi da riƙe an da wanda da iko yake da iko ala ina matin kan baccan ya fi sa su bacci dogon lokaci wai bukayin ya wanzar da su ba su rube ba a kan halinsu bilaki zayin bacin abinci shekara ɗari uku to ƙari ne yana da iko ala ihya ilmutukan rayar da mutu wannan sa'ada kuma sa'an ta kiyama la yarba shakka ai laraba ba ku kwanto biya cikinsa iz yayin da ya tanazamu da suka yi jayayya da muminai da kafirai bainahum tsakaninsu amuran musaninsu wasu sha'anin wayannan samari akan ginin da za a yi bakin kofar koso faƙalu kafin suka ce umu alaihu ku musu gini bunyanan gini rabbin ubangijinsu alaun bin su ya san da su وقال الذين غلبوا على انفسهم امر قال الذين الذين غلبوا وند suka yi rinjaye ala amrin kan shani su su lokacin dan mun ce lokacin da aka aka same su sarkin garin mumini to sai su suka ce musu liyan kai zanna ne ba su za mu riki masallaci a kunsu za mu yi rika sallah kunsu وفي ذلك وفي إلى ذلك باب كافي سيكو هكا عيكة هكا مسلتي أباكين كبير ألا تسيكو النزاس فلا
sai kuluna su masu jayayyan da muminai da kafiran to da su ce su mutanen almutanazumuna masu jayayya adadin samarin fi zaman nabi a zamanin annabi ya gulu balun shashinsu za su ce humsu salatu satun uku ne kuma rabihun na hudunsu kalbin garinsu wai gulu za su ce wasu kuma su ce hamsin su biyan ne sadisun na shidansu shi ne karinsu amma duk wannan rajin nazari jifa ne a boye zannan zato da suke a fake wa huwa rajin shi zai kuma alƙawarin daga faɗi biyun na ma yawa wannan dukkan su ba su yi katari ba amma ya kuna da su ce sabatun su bakwai ne samarin wasu aminu na takwas ɗinsu kalmomin garinsu shi haka wasu da su fara to makakin wajilata la lusuki sifati bilmausufi na wafil awwali na birani duna salisi dalilin a wannan dalili kan su wanda suka ce bakwai ne su suke da gaskiya kulka ce rabi ubangiji na alamu ya fi sani bi da tim da su ma ya alamun ba wanda ya san su ila kalilun sai kaɗan abdullahi dan abbas ya ce ni ina cikin kaɗan ɗin su bakwai ne falatu ma kasar jayayya fihim cikin su illa birara sai jayayya zahira na fili bi ma an zunzula laka da abin da aka saukar maka wala ta sabta kada ka tambayi adam wani fihim cikin su minun gare su kada ka tambayi wani bai hude ko manasare adadin su wasa alahu alu makata mutanen makka sun tambaye su ga labarin asabu kafi faƙala ya ce umiru kun zan ba ku labarin gadon gobe walam ya gulbe ce insha Allah ba so sai ayar nan ta sauka uhu kada ka ce ma wani abu ni zan yi abu ba gobe ila insha Allah su in Allah su wazalika wannan ni fa'ilin zalar gadon cewa ni zan yi haka gobe kada ka ce haka fi ma yustaqbalu min zamani cikin abin da ake na fuskanta na zamani shine gobe illa insha Allah sai ka ce in Allah ya so mutalabbisan bi mashi'atin lahi yana cuɗanya da son Allah sai kacin Allah su bayan ta kula ka ce insha Allah kuma wasu kurar baka tuna ka tuna ubangijinka Allah isa na shi ta in ka yi mantuwa in ka faɗi magana ba ce gobe in ka tuna to ko ka tuna suka ce in Allah ya ta isa na shi ta in ka manta ka ambaci ubangijinka Allah wa ya kulu zikru ha ba da nizami wato ambaton Allah ya zama bayan tunawa zai zama ka zirri hamar kawai kamar ka faɗa da faɗin ne alhassan ya ce da waninsa matukan mutum ya yana dungun da yake zaune to sai ya ce insha Allah ka ce a ce babu ya an yi ajiyar ni rabi ubangiji na shirya da ni li a ga mafi kusaci min haka daga wannan wato labarin mutan ashabul gabin nan da nuni akan ni annabi ne babu ya Allah shirya da ni ga mafi kusacin wannan rasidan shirya wa karfa ala to karfin zafana صدق الله العظيم
yana cewa a gara a ƙarin bayani bambancin suhanar bayi da suhanar bayi wa alhamdulillah bayi da suhanar bayi wa hamdi da suhanar bayi subhanallah ko subhanallah walhamdulillah ko subhanallah wa bihamdi ko to wannan subhanallah wa bihamdihi daidai shi daban ne subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah war su hudu ne annabi ya ce ko ka ce subhanallah ko ka ce soma da alhamdulillah ko ka soma da Allah akbar ko ka zama la ilaha illallah ya ce duk daidai ne dukan su in amma su hudun nan su ne subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah ko ya fi jerantuwa to dai su ɗaya ne amma subhanallah kawai shi daban ne in kace subhanallah kawai kafari tsarkiya ta fata ga Allah amma in kace subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar to daidai ne amma kace subhanallah wa bihamdi shi daban ne amma shi ma duka tasbihi ne wato wato shi wanda ya so mu tafsir shi ne muhammadul mahalli shi ba shafi'i ne amma wanda ya gara san shi almajirinsu ne wanda yake amma ba wai in kaji almajiri malami yanzu malami in ya girma da yawa ba za a ce almajirinsa ne ko da bai karatu kunsa ba yawa to shi ne wanda ya fara ya yi izu talatin ya mutu wani kuma ya karasa wanda yake ya isa sai ya bi hanyar da ya yi sai ya yi sauran izu talatin ye to ana so mutum karanta shamsu duha da wallaili za ya ce da waduhi wallaili za su je da alamlasha su zuwa su su ina zana nan duk ana so yawa
ya matsayin mai yin sallah jami'i da yaran da wasu balaga ba in dai ba za su tafi ba daidai ne sai dai yaran da za a ba su da wayo ana sallar za su tafi su ne ba za su masallar su ba yawa amma in dai sun balaga ai in dai suna da wayo ba wai sun balaga in suna da wayo da ba za su tafi ba to ya daidai ne
sauran shakashe shi asalamu alaikum malam ka kara min da allah kara ma lafiya da tsohon bayan da albarka yana son mara a bambanta mun tsakanin maniyi da kuma wazi sannan kuma a wani a wani ne kamata yi wanka
mani da mazi da wadi kai su hukuku ne wadi yakan zo bayan an yi fitsari to shi wannan abin da yake hukuncin sa kan sarki ne akwai maziyi shi kuma ba sai an yi fitsari ba yayin sha'awa yake zuwa to shi za a wanke shi ba wanka za a yi ba akwai kuma maniyi shi kuma kan zo a yayin sha'awa mai karfi ne ko a bacci ko a muna to shi kan wanka ne ake masa shi ne babban su
sai ya ce a yi tsalla ana yi da larabci idan mutum ya yi addu'a cikin sallar hausa yi daidai ba
malamin bai sani ba mai muktasar ana cewa muktasar halil ya ce za a yi addu'a a sujada ko da hausa za ka yi ko da wani yare ma wanda ya kasa hausa za ka yi ba abin da ya bata sannan ka kuma za ka roƙi abin da kake so ba sai ga harar duk in kana da wata bukata ma an kai sujada da ka fira don lokacin ne ka fi kusa da Allah yawan bai sani ba ne muktasar halili ya ce za a yi Allah ya gafata mana Allah ya gafata ma iyayenmu Allah ya gafata ma iyayensu Allah ya gafata wa malamanmu Allah ya gafata wa malamansu Allah ya gafata mana mukanmu Allah ya gafata ma jama'anmu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ba mu kwanciyar hankali Allah kare mu daga fitina kowace na zahiri da bani duk fitina da bala'i wanda ya zo so Allah kada shi dukkan alheri da zai zo so Allah sada mu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah biya mana bukatunmu dukkan mu Allah biya bukatunmu don albarkar alkurani الله لا اله الا هو القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض ما ظل من الشمس الا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يهيدون من شيء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده يمزون ولا Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye gidajenmu Allah kiyaye mana jama'anmu Allah kiyaye musulmai dubu da suke Allah kada ya mana dukkan fitina Allah mana lullufi a cikin shaninmu Allah biya mana bukatunmu Allah ya kawo mana sauƙi cikin al'amuranmu Allah ya raba mu da wahala Allah ya raba mu da wuya Allah ya raba mu da bakin ciki duniya da lahira abin da ya dame mu duk Allah sauƙi mana abin da duk muke so Allah sauƙi mana mu same su don albarka nan sassa ƴaƴanmu na musulmai da suke neman ilimin addini da na zamani da sana'o'i na zamani na rayuwa Allah buɗa musu Allah ciyar da su don albarka Allah sun sanar ina hazan na fi da ta alƙaddar da wani khairun min alfi shaharin ta nazarin amin Allah albarkace mu Allah sa mana albarka wannan taron namu Allah masa albarka don albarka annabi don albarka alkur'ani Allah turo mana albarka Allah ya turo albarka a garin ƙasanmu Allah turo mana albarka a garinmu Allah turo mana albarka a angoyinmu Allah sa mana albarka a gidajenmu Allah ba mu albarka a hannayenmu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam don albarkan qur'ani اللهم انت مرتنا بدعائك وولتنا بدعائك وقدمناك فاجبناك واتنا هذا البلد الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين سرعنا الذين انعمت بهم عليهم ولا الضالين